العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بقي دوات محرم حجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدريه ددا بقي نبوتنا بقي كو hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala wanda ana magana akan zulmatul ma'asi wa adraruha yau za mu tashi akan al-matlabu sabi' al-matlabu sabi' shine atharul ma'asi 'ala al-fard wal mujtama' wato tasiri ko bannan da zunubi yake haifarwa ko gurbin da zunubi kan haifar akan mutum daya da kuma al'umma mutum idan yana laifuffuka irin wanda aka yi magana bayan nan shi kadai ma abin zai cuce shi saboda ya ci wulakanta rayuwarsa an bashi kaddara ko an bashi jari zai zo ya yi shekara 60 ko 70 amma an yi asara ba riba ba uwa kudi da yake nan a karan kanshi shi sannan kuma mai sabo a cikin al'umma wannan saban nashi zai haifi al'umman nan amma dai ta dalilin su rasa wata rahama ko ta dalilin wata azaba ta sauko ta same su da kuma muka karanta annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je roƙon ruwa da shi da jama'ansa sama da mutum 600 sun je roƙon ruwa amma aka ce ba za a yi ruwan nan ba saboda mutum daya a cikin su mutum dayan nan yana ta zunubi kuma ya doge akan zunubin shekara 40 naka idan annabi Musa yana so a yi ruwa sai dai ya sanar da cewa mutumin nan ya fita daga cikin waɗannan mutanen sannan an sha da su yace to ya za a yi sanar a wannan yawan jama'a kuma ya ji ba yanzu bane wallahi akwai kayan kayan sadarwa da za a iya ji daga nesa aka ce kai dai ka sanar jiyarwa tana wurin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala dan haka da ya sanar aka kojiyar da mutumin nan mutumin nan ya ji sai sun kuyar da kai ya tuba yayi kuka ya ce Allah ka rufa man asiri duk waɗannan shekarun sai yau ka tona man asiri Allah na tuba Allah na tuba sai kuma hadari ya haɗu akai ruwa Nabi Musa ya gani ya ce Allah ka ce ba za a yi ruwa ba saboda wani mutum kuma sai ya fita daga cikin mu ba mun ga kowa ya fita ba kuma an yi ruwa yace eh wanda aka hana ku ruwa saboda shi yanzu kuma saboda shi aka yi muku ruwa saboda da can yana ta zunubi yanzu kuma yayi tuba tuba ta gaskiya shine magana mu ta je in ba ku manta ba da Abdullahi dan Abbas yake cewa wato la kabirata ma at-taubati wal istighfar ko babu babban zunubi matuka akwai tuba akwai istighfari to an goge shi sannan kuma la saghira mal israr babu karamin zunubi matukan mutun ya to ya doge yana ta aikatawa karamin nan zai zama babba shine maganar mu ta jiya ko suna ka yau abinda zamu fuskanta shin mutumin da yake ta zunubi yau dare da rana yake ta yi wani banna ne abin zai masa idan da zamu koma littafin mutum da muka karanta da aka yi maganan jiya giya wanda ke shan giya ko kayan maye abin nan zai iya harbin shi ya harbi hajji kan shi ma na biyar ko na shida na bakwai mako to haka muka karanta to da haka zai iya taba haccan wannan matsalar za ta iya taba hajji kan shi na bakwai naka wani lokaci idan aka tashi aure aka zo aka yi wa mutane magana aka ce masu yana kaza ko ita matai ta gano ko ita yarinyar ta gano bayan an mashayi ne sai na ruwanki sai kina sha ne bai sallah sai su ce ke ba dai kina sallah ke ba kabarin kowa daban ba maganan kabarin daban bane za a cutu shi zai cutu kuma wanda ke tare da shi ma zai cutu gidan da aka tashi musalman ba ai sallah ba musamman a ce sallah asuba mai gida bai yi ba duk gidan har makwabta sun cutu wannan saboda fushin Allah za a samu saboda haka bai yiwuwa za mu gani nan zunubai suna shafan mutum shi kadai kuma suna shafan al'umman ma da yake ciki yana jawo masu idan yayi mutane suka yi ta zunubi to za su jawo ma waɗanda ma ba ruwansu kuma ma qur'ani da ya magana ya ce fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da ba ta shafa waɗanda suka yi zalunci su kadai idan ta zo za ta auko kuma da ake magana wannan ba a wannan malahim na kiyama da aka yi magana ai ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da ta ruwaito wani hadisi tace manzon Allah ya bada labari ga mutane nan za su tawo cikin sahara amma za a halaka na gaban da na farko tace za a halaka kuma mutanen kirki za a halaka mun ga mutanen kirki yace haka za a yi saboda haka sai in an je can awa da na kirkin amma dai in masifar ta zo za ta hada kowa ya fito ko to haka wannan shine abin da zamu kalla awwalan atharul ma'asi 'ala al-fard yanda zunubai ke tasiri ga mutum shi kadai shi mutum shi kadai zunubai su suna shafa shi kafin mu zo abin da zai fara da kanshi tukunna karan kanshi ai anwa'un wato su waɗannan gurabun wato cutuwan ko tasirin da zunubai ke yi akan mutum shi kadai anwa'un kala daban-daban ne minha an-naw'ul awwal atharuha 'ala al-qalbi yanda tasirin zunubi ke taba zuciya tashin farko zunubi laifin shi zuciya yake fara tabawa ka san ko yanzu dai ko da zunan muna magana da dan uwa kan wani dan uwa da ba shi da lafiya mu sa shi ma cikin addu'a muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya kuma ya sa zama kafara ne akwai waɗanda duk suke aikowa mun tuna yanzu waɗanda ba su da lafiya muna fata Allah tabaraka wataala ya ba su lafiya dukkan su koma ina suke maza ne ko mata ne waɗanda suke cikin wata damuwa Allah shi fi mu sanin abin da yake damun kowa muna fata Allah tabaraka wataala ya mu kowa maganin da abin da yake damun shi saboda haka waɗannan su ne abin nan sai muka yi magana da shi sai ya ce dan wannan ya gaya masa cewa wannan ciwo tun daga zuciya har ya taba koda ne ko hanta ne sai yace to irin wannan rashin lafiya in ya taba mutum sai dai hakuri Allah shi kadai ya san yanda za a yi to a ce kaga a ciwo ma hissi idan aka ce ya taba zuciya a ciwo na hissi hissi na nufin ban sai da zan faɗe shi da Hausa ba ya hissi yake physical da watulanci ne wannan hissi wanda ake gani ya taba jiki ko wanda zai taba jiki kai tsaye ko wanda zai taba jiki kai tsaye kawai ana damuwa ina ka ga wanda zai taba imani sai dai mafi yawanci fa mutane ku lura mafi yawan al'umma abin da yafi damun su jikin su ba ran su ba saboda haka mutum zai ta gina jiki bai gina rai ba kuma bai damu ba ya gina ma wasu ma jikin bai gina masu rai ba ba su damu ba ƴaƴa yanzu iyayensu na ciyar da su na shayar da su sun ba su wurin kwana mai kyau sun kai su makaranta ta boko mai kyau suna biya masa kuɗi maƙudai amma ba su iya ƙur'ani ba ko sura ɗaya mai kyau kuma 'ya'yan ba su damu ba in ana hira da su sai iyayenmu sun ga mai mana komi wallahi a nan duniya ne duk ɗan da aka haifa ya zo bai iya littafin Allah ba ko kaɗan in ya je ranar lahira ya ga zai shiga wuta wallahi sai ya ci kuma baban nan ya ce bai masa komi ba haka iyaye idan aka ce mutum ya kyautata ma iyayensa sai ya ɗauko tsohonsa ko tsohuwarsa mahaifiyarsa nike nufi ko dan an ce wai kalmar ba ta da kyau mahaifiyarsa to mahaifinsa sai ya ɗauko shi wataƙila ko koyatar da shi can inda yake ya gina mai gina mai kyau ya gyara mai ɗaki ya sa mai komi ya sa mai tibi ya sa mai kujeru ya sa mai katon talabijin ya rika kallo har da janareto an dauke wuta a kunna ya dauki mai gudawa da wannan hidimar ga abinci mai kyau ga abin sha mai kyau ga tufafi mai kyau ga komai mai kyau idan ya muna magana da abokinsa sai ce mu fa yanzu tsakaninmu da iyayenmu sai dai su mana addu'a mun gama masu komai saboda an masu wannan alhali bai taba sa baban shi yayi salatin annabi ba bai ma iya ba baba bai taba jin baban ya karanta Fatiha ya ji daidai ba bai taba kallon baban nan na sallar duha ko sallan farilla ma yaga ko ya iya ko bai iya ba ko a kaikaice in bai iya mai magana ya ma wani magana ko ya ɗauko malamin da zai rika koya musu da dabara ya ce baba za a buɗe makaranta a gidan nan kai ne shugaban makaranta za a kawo malami ku taru da kai da duk abokanka ku yi ta karatu ni kuma in tabiya ba a yi haka ba wallahi idan ya je lahira ya ga zai shiga wuta sai ya shake kai ce baka taɓa kyautata masa ba lahira ba wurin wasa bane babban abin da zai kubutar da mutum nan tarbiyyar rai in an gina rai ko baka yi mutum komai ba ka gina masa rai kaga mai masa komai dan a lahira in bai da matsala ba zai waiwaye ka ba ma yana ganin ya sha ba wata matsala sai dai godiya ya ta gode ma amma in ya ga zai shiga wuta duk abin da zai yi ya ga cewa ya kawo dalilin da zai sa ya kubuta sai ya kawo dalilin da zai sa ya kubuta yana ganin zai kubuta to wanda ko zai fi kusa da shi shine kai dan shi domin lokacin da kai ta karami shi ya kula da kai yanzu shi kuma in ya tufa bai gane abubuwa kai ne za ka kula da shi da ka gano yanda za a yi ka kula da shi amma baka taba jin ya karanta fatiha ba baka sani ba baka sani ba ko ya iya ko bai iya ba ba wata hanya da kari in ba zai yi kai sai kai da shi ba baka ji wata hanyar da za a yi ba abun nan ba wallahi in aka je lahira sai ya shake ka sai ya rike ka ya ga cewa ba kai mai komai ba duk abin da kai mai na waɗannan abubuwan nan na gina jikinsa wallahi a banza ne ba ni na faɗi wannan magana Imam Ahmad ne ya magana kuma Ibn al-Qayyim ya kawo cikin Madarij salikin da kuma karanta cewa mafificin abin da za ka yi ma mutum kai mai alkhairin da a duniya ba alkhairin da ya fi shine ka gyara mai rai ka taimake shi kai mai tarbiyyar rai ta yadda ba zai shiga wuta ba ka yi mai mafificin alkhairi mafi sharrin abin da za ka yi wa mutum ka kyale shi ya shiga wuta Sheikh Abubakar Aljazair cikin littafin sa Aqidatul Mu'min in ba kuma ta ba wasiyar da yayi mana yace ga yana magana daga cikin raudatun Nabi sallallahu alaihi wasallam rauda min riyadil janna daga cikin raudan inda annabi yake yace Allah ya taimake ni wannan kyauta ce daga Allah ya bani dama in rika isar da sako daga cikin raudan nan zuwa ga duniya yace ga sako na nan ya ce babu abin da za ka yi maranka ka taimaki ran nan ka kyautata maranka kyautata wadda ta fi kowace kyautatawa irin ka kyautata maranka ka ga kayan da baka shiga wuta ba ka shiga aljanna ka kyautata maranka kenan shi ne mafi kyautata marai da za ka yi ka kyautata maranka ka ga kayan da aka yi ka samu aljanna baka shiga wuta ba ya ce wanda ya fi kowa cutar kansa ya muna namaransa shine yake yin abin da ya cancanta aka je lahira ya shiga wuta ba wanda ya cuci ransa kaman wannan wannan akai kenan alkai kadai akai kadai to yaya wanda shine mafi kusanci zuwa gare ka wanda ranan da ka riga ka mutu na an gama shi wannan da ka fi son shi zai yo gayya a dauke ka akai matsabarka a fitar da kai daga gidan da ka fi so a fitar da kai daga cikin iyalanka a fita in an je za a saka kabari sai an kira wanda yafi kusa da kai a ce ina dan shi ya ce gani ta ce to akwai kanan shi kuma ko wan shi ko wane ne shi a ce gani a ce to matso ku ta ku sa shi cikin kabari kowa ya ja baya dauko ka surura bayan an gama saka kuma shi waɗanda duk ya gayyato ko a mukaddara abin nan kuma labudda kowa sai an mai ka kaddara yau mutumin da yafi son ka shike dauka kai yana kaiwa bayan gari daga cikin inda ka fito sannan kuma ya tattira abokan shi ta yashi idan ya gama ya masa godiya yace nagode da kuka zo kuka taimake ni na kai wanda na fito bayan gari manawi haka ne haka za a yi ma kowa sai an nemo shi in mace ce dama za a ce ina mijinta ina ɗanta in babban mace ce ta girma ya ce ina mijinta ina danta su taho su dauke ta su zura idan budurwa ce a kira babanta ko a kira wanta ko a kira ɗannanta a shauke ta zura in ba ta da da an gama su ne suka fi kusa da ita kuma su suka raba ta da inda ta fito ku auna wannan maganan ya jama'a kafin wannan lokacin ya zo dan wannan shi zai taimake mutum kullum ka tuno ka ga za ka yi da ran nan dan kakkato zartar da ran nan in an je lahira ran nan ku rigima da shi ina ƙara tuna muku ne Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace hisabin da za a yi wanda yafi tsanani in an ji ranar kiyama wanda yafi ba mutane rikici hisabi tsakanin rai da jiki za a zo gaban Allah idan aka ga azaba jiki ya fita rai ya fita daga jiki fita daban kowa bai so a yi mai azaba jiki bai so a yi mai azaba rai bai so a yi mai azaba kuma ga ki haɗa suke sun sha yin wannan magana ya ce wannan rikici za a yi abdullahi ɗan abbas ya gaya ma ɗalibansa ya ce za a yi rikicin da ba rikicin da ya kai rikicin rai da jikin an je lahira saboda jiki zai ce rai ya ja min shi kuma jiki ya ce inda ba rai da ni zan yi wani abu inda ba rai ni da gawa ba na komi shi kuma jiki ya ce to shi ai shi ma ran ne ya sa shi aiki ai da ran ne inda ba ran ba zai komi ba shi kuma jiki ya ce rai haka dai shi rai yana kai kukan jiki jiki na kai kukan rai kowa na neman yadda za a yi a raba su saboda kada haɗa sai masa azaba Abdullahi dan Abbas ya ce ya kuke ganin za a warware wannan rikicin in an je aka ce gaskiya rikici ne babba wannan sai dai ku bayin Allah ku ne za ku yi warware mana yadda za a yi yace to kwatan kwacin abun ka kwatanta shi da mutane ne guda biyu suna tafiya guda daya makaho ne wannan bai gani makaho ne shi kuma guda daya burgu ne bai da kafafu suna tafiya yunwa ta kama su da yunwa ta kama su suka rasa yadda za a yi su ci abinci sai Allah ya sa shi gurgun nan da bai da kawo sai ga gonan lambu ga ta nan cike da dabino cike da ayaba cike da kayan marmari wanda za a iya ci amma sai an tsunko daga sama kuma shi bai da kafafu amma yana da ido ya gani sai kira makaho ya ce mashi na gano mana inda za mu ci abinci na ga ga gona cike da kayan marmari amma sai an tsunko sai dai ka gani banda da kafafu idan kana muna so mu ji dadi mu yi ittifaki da ni da kai mu hadu sai mu taimaki kanmu ka daukan ka sa bisa wuyanka mu ta tafiya ni ina gani in ta nuna ma inda zamu bi sai kuma kana tafiya har mu kai wurin ina bisa wuyanka ina tsunkowa in na tsunko in rike ɗaya in baka ɗaya kai ma ka ci mu ci mu koshi suka ittifaki ko suka tafi suka shiga lambun nan su biyu aka dauki gurgu aka dora bisa wuya shi yana da ido to zaka suka kai har inda suke so duk abin da suke so sai sai yi nan wajen sai ya je su tsunko ya raba biyu ya daura biyu ya bashi rabi suka ci suka koshi sai ga mai gona idan mai gona ya zo wa zai kama kace wa zai kama na'am gurgu eh eh eh mai ido za ka ba ko za ka mai ido kun ji ko dama ni haka nake so a yi sabani kaga wannan yace gurgu za kama Allah shi ba ba wai shi ko yace a kama makawo a kama makawo ko to tunda shike da kawo shi gurgu to kaga yanzu kaga tun yanzu an samu irin sabani to wannan shi yasa za a yi rigimin ma a can saboda shi mai gurgu na ganin shi za shi ke da laifi ba makaho ma na ganin ba shi ke da laifi ba ta bai gona ya zo aka ce to ya ce to dukkan su za a kama don inda ba su yi ittifaki ba duk yadda kai aikin nan da bai yiwu ba idan makaho bai ɗau gurgun nan ba shi gurgu bai iya tsinko su da gurgu shi kuma bai gani ba makaho bai ma gani ba shi balle haka to amma da suka yi ittifaki sai aka tafi to ko yanzu duk sanda kuka yi sabani da kai da rai da jiki ba za ku yi aiki ba kwatanta ka gani ka ji kiran sallah ran ka ya ji jikin ka ya ki tashi kaga ko za ka je sallah na sai sallah ka je ko to auna zuwa da kai nan wurin ranka in ya so in jiki ya tsiye kwance shi a daki ya ci fitowa rai zai fito zo shi kadai eh da ka taho da jikin sai da jiki ya dauko ran suka zo kun an gane ko to saboda haka in aka samu wannan sabanin to haka to haka za ja sabani to ku auna yau an yi sabani tsakanin rai da jiki balle kai da wani kuma duk kowa na tsoron kada mai azaba ne to za a gama kuma a hada su ne a ce dallai dukkan ku da ɗaya bai taimaki ɗaya ba da ba a yi ba da ɗaya bai taimaki in wajen da'a ne ɗaya ya kai ɗaya dan haka yanzu za shiga aljanna za a shiga da rai da jiki shi yasa muka karanta a can wurin yadda wasu ke cewa a'a ran da ban a'a rai in an mutu ne kawai ake raba shi da jikin shi a kai shi wani wuri a aje imma fi fil ilyin wa imma fi sijjin a aje amma sadda za a yi ma mutum tambaya dawo da ran ake ansa abin da zai bayan an gama a ƙara kai rai a aje radda aka zo za a tashi za a dawo da ran nan ya dawo kenan daga nan in za a shiga aljanna tare za a shiga da jikin nan da ya zo duniya mutum zai gane jikin nan shine jikin nan illa yanzu an canza mai fasali an ƙara mai kyau an ƙara mai girma amma jikin nan da ya zo duniya shi wannan jikin ne zai ji daɗin aljanna in an samu jikin nan da ya zo duniya ya zunubi shi ne zai shiga wuta haɗa da ran nan da suka zo suka yi abin da suke a nan duniya ya fito saboda haka in muna so kada ran nan ya wulakanta kada mu bari jiki ya maram tawaye kada mu bari ranye ma jikin tawaye mu haɗa su kuma mai aiki su aiki tare tukuru shine wanda Sheikh Abubakar Aljazairi yayi magana yace to wannan ce taimaki ransa wanda ya bari ko ya shiga wuta yake yin abin da ya tantanta to bai taimaki ran nan ba to jiki ko zai sha azaba naka ina kira ga waɗanda suke tunanin cewa wani lokaci su ce sun kyautata ma iyayensu ba su taba jin wani abu na ba su koya masa komai na addini ba ba su masa hanyar da za a koya masa addini ba sai dai ci sai sha sai tufafi sai kaya imamu ahmad cewa ya bukatar da mutum yake da ita wajen ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gane addini ta fi bukatar da yake da ita wajen ci ko sha ko lumfashi ba ku duba amfanin lumfashi to wannan bukatar ta sanin Allah da manzon Allah da abin da suke so ya fi bukatar da kake da ita wajen kaci kasha shi yasa wasu suka ba da ran da lumfashin dan su dan addinin ya dore san saboda su abin nan ma ya fito to haka wannan dai shine abin da zamu lura da shi saboda haka in zunubin nan ya zo farko zuciya yake harbi dan in ya bata zuciya komai ya lalace afaruha ala alqalbi ضرر wannan kenan al'ula ko au al'awwal dararul ma'asi ala alqalbi ku ji ya jama'a kaga cutar wanda zunubi yake mazuciya ka dararis sumi ai ala alabdan kaman yanda sumum nake so ce ka dararis sumum ka dararis sumum ala alabdan kaman cutar wanda dafi poison sune sumum poisonous abu wanda za a ce yana da poison kamar yanda ka san poison mai karfi in ya shiga jiki zai raga-raga da jikin nan musamman in ya taba zuciya kama to ko ko dafin harsashi in aka samu mutum aka sakan masa harsashi a kirjinsa a gefen hagu ana sa ran da wuya ya rayu sai wani iko na Allah balle ayi fiye da daya ya ka gani da aka yi mace Jafar ba dama nan aka nema ba nan ne target ba aka yi harbi wajen guda shida a wurin nan gaba ɗaya nan take ya ka gani waɗanda aka zo a rika wani yaye yaye cewa waɗanda suka zo suka kashe Sheikh Jafar sanannu ne shiryawa aka yi shiri ne aka yi na musamman target yadda za su samu target sai dai kuma matsalan suna ganin sun sha a nan duniya ba su san za a haɗu gaban Allah ba dan sai an damƙa mai su wallahi mun imani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Sheikh Albani da dan mai shiya dukkan su waɗannan da aka kakkashen nan aka bi shi ta baya aka yi ta harbi shi wancan shine na farko da ba sai aka zo kan Sheikh Jafar sai aka zo kan dukkan su haka za a damƙa ma wanda suka kashe su su gaban Allah su ce a tambaye su me masa masa suka kashe mu sai mutum ya san ansa da zai bayar duk wanda kai dalilin mutuwarsa ka kashe shi ko ka sa kashe shi wallahi duk wanda ya sa hannu a kisan nan sai an tattara su gaban Allah an ci kuma su an zo da su a daure shi kuma ya tako jini na zuba ta inda suka kashe shi jini na kwarara yace Allah ga sunan mun zo a tambaye su limma qataluni in ɗaya ne limma qatalani saboda me ya kashe ni a tambaye shi ya bada amsa sai mutum ya tana jansa da zai wayar saboda haka haka za a yi mu ba muna da yakinin haka za a yi saboda haka dafi harsashi idan ya shiga kirji ya shiga wajen zuciya aka ce abun nan ne ana ji ko ko a samu tsakiyar kai a sakan ma mutum shi ya taba wuraren da ake ganin ko ya rayu sai ya burkuce saboda kwakwalwan nan injini ya burkuce ta ha to da za a ce ya lalace ko ya rayuwa za a ce wani kai akwai illar da ake iya ma mutum ma wasu su gani su ce gaskiya su dai a fahimta su wane da mutuwa ya da ya fi masa sauki saboda ko ya ci gaba da rayuwa zai wahala ne ya wahalar da mutane ma saboda illan ta kai illa to duk wannan dafi na zuciya da yake shiga zuciya yana gaba da nan saboda haka aka ce illan zunubi a zuciya kaman dafi ne a jiki in mutum ya sha dafi yadda zai watsa watsa da shi to zuciya min babi aula zunubi yake mata alal alakhtilafi darajatiha fi darari sai dai akan samu sabanin cutarwan gurgurdan yanda mutum ya kamfaci dafi gurgurdan yanda zai mai illa ko daidai yake da wanda ya sha dafi cokali ɗaya da wanda ya sha kwalba guda na'am ba daidai bane ko idan yanzu mutum ya sha wata biya biya kwalba guda wannan ko dan lasa daidai suke ko da zai masa illa to kamar haka ne gurgurdan dafin da mutum ya sha na zunubi gwargwadon dafin da ya harbi zuciyar shi da shi in ya sha kaɗan kaɗan in ya sha da yawa da yawa wahal fi duniya wal akhirati sharrun wada'un illa sababuhu dhunub wal ma'asi ku ji wannan magana shin wai ma mu tambayi kanmu kuna ganin a duniya da lahira akwai wani sharri da wani ciyo mai muni illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi face abin da ya haifar da shi zunubi ne da sabo duk wata illa da mutum zai samu duk wani sharri da zai samu a nan duniya ko ko aje tan lahira mutum yaga an daure shi zai shiga wuta ba abin da ya ga mai wannan sharrin da wannan masifan face zunubi da sabo Allah ka tsare mu wannan magana tana nan cikin aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi ibn al-qayyim in littafin irin wannan ne ka duba shafi na 84 a wannan da yayi amfani da shi ya fito to wannan kada ya isa mu tunani wanda ke sai fada da sai koma littafin nan tabaitacce ne saboda wannan dan risala ce ko wannan shine illa ta farko da zunubi da sabo yake yi ya harbi zuciya kamar yadda ka san dafi na harban jikin mutum da nabi nan hirmanul ilmi sabo zunubi yana hana mutum ya samu ilimi yana haramta ma mutum fahimta ya koma kaman wani gwangwani ya ta bin malamai sai dai ta akwai dai ci duniya dan duniya ya samu amfanin duniya zai ta samu amma yanda ka san gwangwani empty wallahi bai da bambanci da gwangwani saboda zai shekara ya fudi ya ce shekara shi kaza da malami suna zaune shi duk inda aka yi da shi duk inda aka je tare da shi amma bai da bambanci da gwangwani dan bai iya komai ba baya yiwa ya dauki abin da malamin yayi shi ya koya ma wani wata ran dan da ma ba wannan shi kawai ya bi ne dan ya ci abinci abinci kawai yake ci saboda haka shi yasa zai yi yadda za a yi abincin nan bai lalace ba ko da gaskiya ko ba gaskiya zai goyi bayan abin dan ya ci abinci gwangwani ya fi shi amfani tunda gwangwani yanzu in an yi ruwa za su je su ɗebi gwangwanin su je su gyara su yi wata ban amma gwangwani ya fi shi amfani ba shi da amfani akalun biddini ne wa akalun bishafa'a mutaraki batani haka za su haɗu ga sunan sai su saboda haka zunubi ne zai haka kuma ba zai gane ba ya zama jahilun murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba ma saudaka zunubi ke haifar da wannan babban abu daga ilimi a ce rahama ne ma mutum ya gano bai sani ba ko ya gano yana ba daidai ba saboda ya gyara amma idan zunubin mutum ya kai kololuwa ba zai ma san bai sani ba kuma ba zai gane cewa ma ba daidai yake ba saboda haka zai ce shine ma daidai to zunubi ne ya haifar da haka ya fito shine hirmanul ilmi fa innal ilma nurun yaqzafuhu Allah fil qalbi domin shi ilimi haske ne Allah ne ke wurga shi a zukata to zukatan sai ku. idan yanzu kana so ka gane ba zai yi ba samu drum a ce ma wannan drum cike yake da kashi kullum ka sawo turaren da yake kowane turare kyau ka zazzaga jikin shi ga shadda mai tsada kullum ka sawo turaren nan ka shafe ta da shi ka shafe wannan shaddar in an jima drum din nan ya bubburme ya tsatsa ya bubburzo bubburzo kamshin turare za a ci ko kamshin wancan abin na cikin drum Alhaji Kabir radda ake so a ji kamshi ya za a yi a cire su a raba su amma wallahi dai suna tare abadan ba radda ba turaren da zaka sawo ya kamshi to haka to to ya ji ya bata wuri ko to ya bata wuri ya bata yara da ni yara na in suna in suna in suna mu juna su gabin nan wai sai su ce polluted the air idan suka ce hmm pollute polluted the air to sai guda ɗaya ku zo ana faɗa ya kuwa ya pollute pollute eh eh sai su ce polluted the air aka za su zo in kana ɗaki wani lokaci ka dinga yake ta dariya in wani ya bugo ta kawai aka ji in iya polluted ita polluted the air iza ita polluted to wannan polluted ba iya gaba ɗaya haddar jiki gaba ta to haka abin yake kamar da yadda muka kwatanta wancan kwaran na ran nan gunguman nan da buzuzu su ba sa ma so su zo wurin kamshi in suka zo wurin kamshi in kana so su mutu fesa masu turare ka gani ba sa so su zo wurin kamshi to haka wanda ke zunubi idan zunubin nan ya baibaye shi gaba ɗaya bai gane komi duk abin da ka sani sai kaga kowa ya ga wautar shi da ganganci shi amma shi wala ba zai gani ba haka zai yi to shine nan saboda ilimi haske ne a cikin zukata saboda haka baya bada shi kuma ga kowa sai wanda zuciyarsa take wankakka amma wanda yake babu ikhlasi a zuciyar sai wasu manufofi na daban to gaba ɗaya babu wannan ba zai yi ba wal ma'siyatu tutfi'u zalika nur zunubi yana kashe wannan hasken ne ko da akwai haske idan mutum ya koma ga wannan to hasken nan sai ya mutu dullum zai koma zuciyar nan وتؤمي بصيرة القلب أي تنا makamtar da basirar zuciya duk wani abu da ke cikin zuciya da zai sa mutum ya gane to sai makance bai ganin komai zuciyar ta zama makauniya wa tasuddu turuqal ilmi sannan kuma wa tasuddu turuqul ilmi sannan ba haka nan ta toshe wa tasuddu ne turuqal ilmi sannan su toshe toshe masa duka hanyoyin ilimi duk ta inda za a bi a gane ba zai ba hasken nan shi dulum yake duhu yake gani duhu kuma kwatanta yanzu ka gani kwatanta ka ce saboda hasken idonka ka shiga ɗakin da ba haske duhu dulum an mai kulle uku kamar studio ka ce ka kwakwale idon ka da ƙarfi saboda ka gani akwai kwakwale wanda za ka yi mai ka gani amma a samo ma torchlight guda ɗaya ka haska gani ya fito kwatanta inda wata rana ni da ana kuna barin mutane su zo haka nan ziyara su ga studio a ɗauke ku wata ran bari za mu baka wasu rana wata rana ran da ka san free ne mu turo mutum uku ga ga tambar nan shi ma sai ka bata ku je ku ga studio a shigar da kai a rufe ka ga ka ga bala'in duhun da ke cikin studio ni dai ban tunanin akwai wani wuri a doron duniyar nan mai duhu kamar studio duhu idan ka shiga ciki za ka rasa ma inda kake dolom za ka gani sai ga waito lunta ido kai ko ko idon na bude ka gani wallahi ba bambanci na kuma an kara da dauke wuta bayan duhu to kaji ai ana so ma gani ba sai a kashe wanda aka kunnan ba balle kuma kaga hasken sannan aka kashe aka kashe kaga irin bala'in yafi yafi dama ka sai da kaga hasken sai kuma ka kashe ka shiga cikin wannan duhun ka gani wallahi wata rana da na shiga studio nan naga wannan duhun ni tsoro kaina ma na kama ji sai in tunanin ko ba kowa ni ma kaina zai ma kaina ma illa ma kenan cikin wannan wurin to to ka gaya min irin buɗe idan da zaka yi kuma kai ka gani a cikin wannan wurin ka kwakwala idan sosai isawi da kai za ka kwakwalo shi in ka shiga wurin kai ko za ka gani da kuma a baka fitila bayan ka ga kwakwalo ko a kunna ta wurin ka ga yadda ka gani da ka auna abin da ka gani dazu da abin da ka gani yanzu ka gani za su zama daya to wanda zunubi ya lullube mai zuciya ya fi wannan duhun duhu duhun duhun ne dan shi nashi ba zulmu bane zulumat ne ba abuha fawqa ba'd wannan idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور haka aka ce to haka duhu ne dufai to duhun bata yafi duhun wannan zahirin duhu da za gani to haka zunubi babban bala'i ne wata hajabu mawarid alhidaya kuma sannan zai tare ma mutum duk wata hanya da mutum zai shiri ba zai shiri ba in dai aka samu wannan matsalar hanya ta kaza ana bi a shiru hanya ta kaza ana bi a shiru ba zai bi hanyar ba kuma duk da wanda suka haɗu wata rana ka ba su lokaci sai sun bata ko da wane ne in dai da wannan halin duk wanda ka san su tare ka ba su lokaci kana nan za ka sun yi fada sun bata saboda masifa ce a nan garin ba ni mantawa lokacin balan ba kwana kowa ya san malam ba nan duk kun sani malam ba kwana ya zo yana wa'azi idan za ya wa'azi daga nan sai ya kai riga ta amma masu zuwa suna layi ba su gama kai ba su in ya baro ta ita to daga wazi daga can ya taho har ya wuce ya nisa amma mutane na ta wucewa ya je ya ci mutuncin malamai ya ci musamman ma shi Abubakar Mahmud Gumi ba irin abin da bai masa ya ci masa mutunci har dai aka gaji da abin nan wata rana aka ce wai mutumin ya kamata a dauki mataki da shi sai a a kyale shi in saboda Allah yake yi ba zai bari in ba saboda Allah yake ba ka bashi lokaci zai bari tana nan za ka ga wata rana ya daina in ba saboda Allah yake ba yanzu kai ka san ma unguwar da za ka gano inda yake da can aka gan shi unguwar rimi yana yana haya da mashin sai ka gan shi yanzu ba kama gane shi wane ne shi ba amma waɗannan gayyan yaye-yayen ledojin da fanke da drum da gare wani da yake bi gaba ɗaya yanzu duk ba su na? wajewa to da galan-galan fa duka gurin-gurin suna biye da shi gayya-gayya aje gayya sai kaga kaman wai wane ne wanda za a ce dan siyasa ya tara waɗannan jama'a zai wahala tunda zai zai ta tara mutane suna ihu suna abun nan su kai tan suna kabbar su tafi su je in za a riga ta daga nan tun daga bakin titi har cikin riga ta har inda zai wa'azin mutane ne ba ka iya yanke su haka in ya taso ya dawo amma yanzu sai wuce ka baka ma san shi ba wanda ma wani kai ni ma da na san shi yanzu na jin na ganshi ba na gane shi yana nan ya koma hayan ya koma abun nan ya koma kaza ya koma hayan mashin ya koma yana yana yana express da mashin ya koma kai kai nan kaza kaza ha ka je ungwari min kana so ka tambaye su in ba mutuwa ya ba ko ya canza wuri nan bus stop ka tambaye su ina ba kwana sai su nuna ma shi auna zai kama gan shi kai ko Allah da iko yake ashe bai mutu kaji to amma gan shi jiya to abin ka gan shi ya ba mama shi ne yanzu to kaji to kaji mallam wakan yace ko jiya ya gan shi shi to yanzu ba mama a kasa ma yake yawo to zai wuce a gane shi yanzu ne an ce ba an ce maka yanzu yana ma tafiya yana hutawa shi kaji abin da yake mallam sani ka ban mu kaza ko kai wai wuce da shagalla kaji to yanzu mala maka ba mashin din ma ba can din da yake yawo da ita yanzu wanda ko yanzu le yi ta tunda yanzu yana tafiya ma hanya sai ya tsaya ya huta ha hawa mala Allah ba wasa bane to na kashe ta ikhlasin nan shine babban abun nan da za a ce in an yi shi to to wai ma mutum ya ma yi kokarin yaya ya bar wannan gidan kadiyu ma magabata wasu har aljanna aka gaya masu sun samu kuma bakin da bai ƙarya ya gaya masu yan aljanna ne amma wallahi a tsorace suka bar gidan nan suka mutu suna kuka sun bar wannan gidan kowa sai da ya kuka balle mu da bamu da wani tabbas illa kawai mutum ya iya yinsa kawai sauran abin ya sallama ma Allah to to auna to saboda haka wannan zai toshe mutum duka mawaridul hidayah qala Allah azza wa jalla fa innaha la ta'mal absar ba wai waɗannan idanun ne ke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da ke cikin kirjina sune suke makancewa idan zuciyar da ke cikin kirji ta makance ga ido kuru-kuru amma ba zai iya ganin gaskiya ba zai iya ganewa ba shi yasa wancan surar ta ce walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi an shuka mawutar jahannama jahannama an mata shuka a cikin ta an mata halitta an mata shukar da za su zo su zo su shiga cikin ta wannan da yawa daga cikin aljanu da mutane za su shiga wannan ya ka ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zukatan ba sa ganewa ba sa gane gaskiya in an kwana gaya musu gaskiya ba sa ganewa walahum a'yunun la yubsiruna biha ga idanun kwala-kwala amma idanun nan ba sa ganin gaskiya walahum adhan la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwan an kwana gaya musu gaskiya ra'ayinsu za su bi aka ce ulaika kal an'am waɗannan mutanen kaman dabbobi suke dabbobin gida shanu kaman shanu kal an'am aka ce balhum adall kai sun ma fi dabbobin ma bata ulaika humul ghafilun waɗannan shagalallu ne kawai ba yadda za a yi ka gano yadda za a yi ba za ka yi da su sai dai ka rubu da su kawai kaman shanu ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رضي الله عنه yayin da Imam Shafi'i ya zauna gaban Imam na Malik a matsayinsa na dalibi kuma ya zauna gaban babban malami na duniya Imam Malik a wannan zamanin ba san wani gaba da shi ba a wannan lokacin a Madina shine Imam Darul Hijra Imam Shafi'i ya zo wa qara alaihi ya karanta masa karatu na muwatta da sauran abubuwa ajabahu ma ra'a min wufuri fitnati sai ya ga abin da ya gani na irin wani irin kwakwalwa irin wato irin ta fita hankali yaren yara yaga irin yana da wata kwakwalwa irin ta fita hankali yayi mamaki irin wannan kwakwalwa wata waqqudi zakaihi da yanda yake da kaifin fahimta kwakwalwarsa tana da kaifi sosai wajen fahimta al'amura da an magana zai bada wa kamali fahimihi da cikakken fahimtarsa ya gan shi fahimta ga fahimta mai ƙarfi wa qala inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran yace ni ina ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya wurga haske a zuciyarka akwai haske a kun ga magana da ake ko kai ina ganin Allah ya riga ya sa waje haske a zuciyarka wala tusfihu ai bi zulmati al-ma'siya kakka yadda ka kashe wannan hasken da aka sa ma da duhun zunubi iyakan magana ga ta gajera amma mai fa'idar da in ka tsaya kai ta tunanin ta tashi ka komi yace na na eh eh haba su dai ne gwangwanaye gwangwanaye ne kawai gwangwanaye ne eh ta yi wai waɗanda suke ganin imamu sha to wai saɓan ya yi shi ne sa hau ina waɗanda ke maganan ne gwangwanaye wasu gane abin da ma ake suke cewa ba eh gwangwanaye ne kuma gwangwanin wani guda ɗaya kawai shi kaɗai zai ta zagaya cikin wasu gwangwanayen ya buji kowane gwangwani ya bashi ya gaya mai sosai su tafi riyi shi ke nan su tafi su ta yawo a matsayin su na gwangwanaye wallahi gwangwanaye ne shi yasa suke gani ba su gane ba su abin nan ba ne waɗannan bayan Allah ai kowane in ka ɗauka kana magana a kai shi kamar yadda makaranta ne da malamin ce maganar sahabbai ya ce su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ɗauka ka bi rayuwarsa sai ka ga kamar ba kowa ma sai shi kuma da ka aje shi aka gama aka ɗauko ɗayan sai ka ji kamar ba kowa ma sai shi saboda su ko a zukatansu sai ka ga kamar kana magana da zuciyar mutum guda ko a mu'amalar sai ga kaman kana mu'amala da mutum guda inda suke bambanta sha jiddan dan wuri kadan ne amma sai ka gansu kaman abun nan guda ɗaya ne gaba ɗaya saboda manufar ce iri ɗaya zuciya iri ɗaya Allah suke nufi amma da an zo an samu matsala da abun nan bane ko ma wani abun da mutane ba su sani ba wani ma zai zo kai malami ya zo ya liƙe ma kai kana ganin kamar taimakon kai ke shi to kawai yake ci da kai ba wai ƙarya ne wallahi da abin da yake yana yi maka shi ne ƙarya ne wata bakon malamin yake ba ana zuwa wata rana ya daina samun wannan tuwon shi zai zo kuma ya ce ya fi kowa sanin shi kuma ya tozarta cikin mutane gwangwani dan ya liƙe ma mai amfani shi wanda ƙara sau da haka wannan shine abin nan ɗinsu inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran fala ko tudfihu ay bi zalamatil qaim al ma'siyah kada Allah ya sanya ni ina ganin Allah ya sa haske a cikin zuciyarka kada ka yadda ka kashe wannan hasken naka da duhun sabo wa qala shafi'i rahimahullahu ta'ala to kuma shi kan shi kaga yanzu wannan baitin da aka kawo wani maimakon mukaddara sai ka ji ya ce ai wannan baitin ma farko bai ma inganta ba saboda shi ya karanto wake bai karantar da imamu shafi'i ba to shikenan sai mu ce mun ji mun sallama amma ma'anan maganan da aka faɗi na cewa zunubin na illa haka ne ko ba haka bane to mu dau wannan dan wani shi kullum idan aka fara magana abin da yake nema ya bi yadda za a ya sakwarkwata wannan maganan ma ta ake dare ta kawai shike nan ya samu yadda yake so yanzu mutane da suke murna ko je da ne maganan nan suna murna dama mutane ne ba sa son bauta Allah wani in ya gama ramadan bai ƙara yin azumi ramadan din ma da siya yake yi wani ma yi yake dan kada a ce kaman su wani bai azumi ya yi ramadan da kyar ko ina ya maida shi inuwa ina ramadan ya zo ka ga wannan yana kwanciya nan wannan yana kwanciya can wannan yana kwanciya can ko ina ya zama inuwa sai ka ce mutum bai taba cin abinci ba wani ma in ramadan din ya zo har sai ya ce wai bari su ci abinci sosai wannan satin saboda su ci sosai kafin ramadan din ya zo saboda an kusa na su to sai gashi kuma sai ya samu an ce babu ma azumin sitti shawwal bari yace alhamdulillah alhamdulillah an hutar da kamar yanda wani can a wata jaha ko wata shekara ba shekara biyu ne ko uku yazo yace idan sallar idi ta haɗu da ranar juma'a kamar yanda aka yi wannan karan yace ku zaman ku a gida ku ci nama ku kwance ku kakkuje masallacin idi an sauƙaƙa mana yau ba sallah mutane suka ta cewa yau ba sallah yau ba sallah yau an huta ce mu je idi mu dawo mu je mu yanka nama mu ci nama mai kwanciyar mu suka ce eh yayi daidai yayi daidai ba sallah yau kai ta munna eh a kana ga kana wagana mutane suka ta ihu suna murna ta yau ba sallah shikenan kawai mutum waye je idi ya dawo ya zo ya je kuma ya yi sallar juma'a ya samu abin nan tunda abin nan ne a'a yau babu tunda an ce an haɗu suka ce ai ga hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan juma'a sun haɗu da idi shikenan an yi ma mutane ruksa kuma ruksa ba a je aka samu usul aka gano menene ruksa ba a karanta ilamul muwaqqi'in mana a ga menene ruksan da yadda ibnu al-qayyim ya bayanin rukso me matsayin ruksa sai suka ce a'a shi shikenan kuma ba su ƙara lura ba da ya ce mu ni dai ku duba fa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ku dubi matsayin sa wurin Allah amma shi bai kalli wannan a matsayin wahala ba bai dauki ruksar ba sai ya ce wanda suka ga dama su dawo su sake yin sallar juma'a ni dai da ni da wanda suka so za mu dawo mu yi sallar mu kai yanzu kana da hankali ka zo a kaddara yanzu a ce mu muna nan lokacin annabi ya zo ya ce shi zai dawo ya sallar idi isa wuce ka kwanta gida ka ce za ka tafi nama annabi ya koma masallaci a matsayinsa kuma manyan sahabban nan ka san dai ba su zama su abubakar da umar a ce annabi ya tafi zai sallar juma'a su su zauna gida haka ne to kai ina kake so ka bi dan wajen yan zama gida ko ko wajen yan tafiya ni dai ina ganin mutumin da Allah ya taimake shi in a ce annabi zai je ina ko zai tafi in dai ba biyowa kai aka ce kai zauna gida ba a ce ma ka zauna a gida annabi ya bakka a gari shi ya tafi ita wani wuri kai kana zauna a gida in ba shi ya zaunar da kai ba ya ce zauna ka ci zuwa na ƙasa ta same ka tubbin na ƙasa to balle sallah na ban ji ba ba ma wani bane Salih Usaimin ne faɗi cikin kitabul ilmi shi yace kaga waɗannan mutanen masu wannan abun da annabin na nan ma yace su ta za su dole ne ba dole bane tunda dai ka sauka mana mu ba za mu ba kai kai eh abun ka to to na yanzu sai ka mutane suka koma murna suke yi suka mai da ma abun abun izgili in ka ga mutum yanzu ya ga kana cikin shauƙe ka mai ma dariya ma ka mai ma yace kana wahalar banza kana abun nan ba to an kawo magana ta ilmi an ce gashi gashi ga hadisi ya inganta ga magabata gashi har dalibai Imam Malik jigajigai sun ce Imam Malik bai ga hadisin nan ba kuma shi ya fita saboda ya ce ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk duk mutumin da ka sani yana da maganan da za a karba yana da maganan da ba za a karba ba zai iya yin kuskure zai iya yin daidai ya ce wanda ya kubuta sai mai wannan kabarin shi ne duk abin da ya faɗi daidai ne suka zo suka yi ittifaki gaba ɗayansu suka ce idza sahal hadith fa huwa madhhabi idan har hadisi ya inganta suka ce mu ma shine fahimtar mu maganar mu ku jifa da ita can bango ku yadda ita in maganar mu ta ci karo da hadisi so san komi ga littafi nan na Imam Abu Ibn Taymiyyah Hayatul A'imma da yazo a wannan yayi magana a abun nan eh araful malam malam anil a'imma ya kawo ya ce ittifaƙan babu wani daga cikin sahabbai da ya ce ya san komi da annabi da abin nan ba har ma ga dalilai ga inda suka rika samun sabani su ya su wannan na da wannan ilimi wannan bai da shi a zo a samu sabani daga baya a gano kai baka da ilimin shi yana da shi a rinjayar da mai shi akai kawo bayanai da yawa yace duka kuma a imman nan ba wanda zamu rena kowa yana da darajar shi ga dalilan su ga maganganun da suka faɗi ga matsayin su ga kaza amma wani ya zo ya rike wannan sannan kuma wasu gwangwanaye su kuma su da ma basu ma yi karatun ba shi gara ma shi ka bar shi in ma da ya gane sai dawo kan yadda yake amma gwangwanin da shi bai karanta ko ina ba yana ta yawo yana yana yana yana yana yana yana mutane maganganun maza to ya kaje gani nan gaba anan gaba shine masifa na ko na sabanin da za a yi na azumi ko ba sai su je su ta yi ba mu kai tun yaushe ka faro ba kato su su ta rikicin sabanin sa zuwa mu dai kawai mu ta yi sai dai radda aka gawo mana aka ci abin nan ne za su ce to yayi daidai da ranar asabar ko duk wannan matsalolin ba matsalar da manyan jigajigan malamai na duniya ba su yi fatawa a kan kamar warware ta ba ga fatawoyin malamai da bakinsu da wanda suka rubuta da wanda in ka saurara zaka ji gashi bidiyo ma sun yi magana wannan matsala in ta faru ga yadda za a yi amma mutane sai su yadda wannan maganan gaba ɗaya sai su zo su bi ra'ayi dama ba sa son bauta Allah to sun samu wanda ya goya masu baya sai su bi kawai to kenan sun ji daɗi an sauƙaƙe masu ai huta ai zaune har ranar arfa idan ta zo wannan ranar ta zo rana asabar ce ko rana abin sai wani ya fallo ya ce ai dama gashi an ce ba a yin azumin shi sai baka sai mutane su alhamdulillah su huta hmm ala za a gane wata rana za a gane dama a ce mutum ma in yi abun nan duk yadda malami yake a ce ai yana so shi ma wata rana ya mutu ma ya bar ɗaliban da za su dora ma ka wannan amma mutum ya kuskure ya mutu ya bar gwangwana ya to daga nan da'awar ta mutu kai ba ko wani haka dai ai da ba zai zo da to ba garwa shi da wata gongori so da gongori ire ba wani ta bude shi ko ce wai lafiya shi ai zo zo shi gongori ne ce wai lafiya izu ya ga an bai shi haka ce to sai yi tafiya sai ya wata daya ira ga kai ka zo kai karatu sai ce Allah ya sauke malamu babu da lafiya a jike dan ba eh kariya ce bai da lafiya sai radda malami ya dawo sai dole ya dawo ya warke wannan shafi'i rahimahullahu ta'ala kace yace shakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi yace shakautu ila waqi'in kenan sai kace shakautu su'a hifzi na kai kukan munin haddata haddada yana hadda aka ce daga cikin littafin da muka karanta nashi na hayatul a'imma aka ce imamu shafi hadda yake da ita irin ta fita hankali kamar yadda aka magana nan aka ce idan ya bude littafi nan yana karanta nan to sai ya sa hannunsa ya rufe ɗayan bangaren dan kada haddata gauraya dan kada ya takuda abun saboda in ya dauko nan nan zai iya hadewa da nan sai ya ya dafa nan sai ya gama nan sannan ya koma ta sannan bayan haka na aka ce kuma ya taso cikin yana da rashi a lokacin farkon rayuwarsa na haka duk abin da yake yi rubutu yake yi a jikin kasusuwa in ya ji wasu abu na ilimi sai ya samu kashi ya je inda ake zubar da kasusuwa na abin nan ya dauko ya rubutu ya rubutu ya rubutu a ciki abubuwa suka tsara wannan ya ko kuma ya bi abin nan ofisoshi nake so in ce makatib ya bi ofisoshi idan aka yi rubutun diwan littattafan da aka yi rubutu da su aka gama irin kaman books da wani manyan manyan littattafan nan masu katon bango idan aka zubar da su shi kuma sai kwaso ya amfani da bangaren da ba ya rubutu ba bayan kenan kamar ya juya bayan ya rubutu da su ya tara ya tara ya tara har ɗakin sai ya cika kuma ya rasa wurin kwana yanzu ba inda zai iya sai dai tsugunna ɗakin ya cika saboda babu ɗakin ya cika ba wurin da zai zuba abin nan ba wurin da zai ƙara zuba wasu kuma ba ma wurin da zai kai tunani ya ce abin da ya kamata ya rage wasu abubuwan da ke jikin kashin nan da littafin nan saboda ya rika samun wurin da zai iya kishin gidawa ko ya iya sallah cikin ɗakin sai ce to ya zai yi ya rasa su sai ce bari ya haddace duk wanda sai ya ware wasu kawai ya raba ɗakin ya samu wuri ya ce to duk wanda ya ware nan wurin wannan zai sa su haka ne sai ya haddace su gaba ɗaya ya ware ya samu wurin da zai sa abun nan ba da kuma karanta Abdullahi bin Mubarak shi ma saboda haddashi da yadda yake kuma ya aka ya zama haka ba shi ma gaskiya abun nan bane amana da gaskiya ya zo sai da ya ga da littattafai sama da dubu ashirin har baban sa yace ka cika gida da wani abun da tabar ya kamata a kwashe su za a kona wasu yace ba komi baba ba a yi ma musu amma dai baba ya sani duk wani littafi da ka gani nan kafin ya zo nan sai da ya zo nan to duk littattafan nan da ka gani suna na aka ko na rasa su ko babu su ba matsala suna na nan to mu ba yanzu ga aiki na yanzu je waye gama wala zai ka gama ka yi shafi da gare ka ba bani yanzu a fi yanzu fi yanzu na fara na wani tsari bayan sallah zuwa za ka zauna kowa ya baka a masallaci sai kai zaman dirshen ina tabbatar ma ka dage kana ta yi daga karfe sallah asuban nan a gama zuwa tara na safe ka gama ka zauna ka gwada ka kowa ya fita baka a masallacin in za a tafi ka ta ban mama kullun kewaye in ka ji za ka sake alwala je ka bude ka dawo ka ci gaba ka ce yau zama kai kana neman Allah ya taimake ka sai ka haddan nan ka gani ko zai yi ko ba zai yi ba to amma ba yi ba to to kuwa ka gwada ka gwada so da wannan shine dai mu komo nan yace saboda haka ya kai kuka zuwa wace yace ya kai haddan shi ta babu yanzu yace fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ya shiryar da ni ya nuna mai yace ka bar zunubi tuno kawai akwai wani zunubi da kai ne tuno wa akhbarani kuma can cikin wancan littafin ba kuma ta ba ai an ce wata mata ce ta zo za ta wuce iska ya daga mata abin da ya ga wurin ya kalle ta ko aka ce to da dalilin wannan guda ɗayan ba wai kallon ma da zaka wuni ba iska ya daga kawai ka kalla da gangan ko abin nan ba ko kai kuskuren kallon abin shine dalili na eh kafa ba eh kafa kafa ta ka kalla ba fuska ba mallan sani iska ya daga ga kafa dalilin ganin kafan nan matsala yace ka bar sabo fa akhbarani bi anna al-ilma nurun yace domin ilimi haske ne wa nurul lahi la yuhda li'asi shi ko hasken Allah ba a bada shi ga mai sabo ba zai samu ba wannan magana tana nan cikin diwanin shafi'i din akwai diwanin munawa da shi ma diwani akwai diwani inda aka sa waɗannan maganganun shi da waƙoƙi baitoci irin wannan nashi suna nan da yawa kuma da ka ɗauko diwani za ka gani gashi nan ma kana so a gaya ma shafi na 88 unzuru jawabul kafi kuma ka koma jawabul kafi na ibnul qayyim shi kuma shafi na 104 wannan maganar tana nan har da cikakken bayani abu ai bai ba gama ba ba za ka yi nan ba da Allah ga kala goya wa masu bututu da da ka faɗi sai masu bututu sai dama daga to an daga na wannan ko to Allah ya ba mu mafita Allah ya taimake mu mu amfana da shi kada mu ma abun ya zama mana hujja akan mu gare ya zama hujja gare mu ba akan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu nattabi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين